أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة من sake saduwa da ku a cikin wannan shiri mai tarin albarka shirinmu na ayyuhsani shiri da ke tattauna mawdu'ai mabambanta juna a cikin addinin musulunci yau shirin ayyuhsani zai mana karatu ne idan Allah subhanahu wata'ala mai taken mawdu'in rashin amincewa makon na Allah subhanahu wata'ala mawdu'in yana farawa da kaman haka godiya za ka fata ga Allah subhanahu wata'ala wanne da shi ne ya halice mu kuma ya ni'imta mu da ni'imomi mabambanta juna daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi mana akwai ni'ima ta rai da lafiya da ji da gani wanda muke roƙon Allah subhanahu wata'ala ko da yaushe da ya taimake mu kada ya bamu mu da dubarar muke ƙara roƙonsa a ko da yaushe Allah subhanahu wata'ala ya shiyar da mu kada ya bar mu da dubarar ina da amincin Allah su ƙara tabbata ga shugabanmu masoyinmu annabinmu kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama game da sahabbansa da kuma iyalan gidansa ga baki daya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la fakira mal israr babu wani zunubi da za a ce a ai wannan karamin zunubi matukar dai kode shi kuma za a rika karfin hali ana aikata shi wala kabira mal istighfar sannan babu wani zunubi za a ce babban matukar ana neman Allah madaukakin sarki gafara a kansa Allah ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma yana cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima ma'ana Allah subhanahu wata'ala yake cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu idan har za ku nisanci manya-manyan kaba'irai manya-manyan zunubai da muka hana ku to nukaffir ankum sayi'atikum za mu kankare muku zunubanku wanda wannan sayi'atikum din an riga an hana ku wannan kaba'ira din an hana an hana ku to za mu kankare muku kananan zunubanku wa nudkhilukum mulkalan karima sannan za mu shigar da ku mashige na karamci mashige na ɗaukaka wannan ayat ta ba cikin suratul nisa ya kai dan uwana da kake kallon da sauraron mu manyan kaba'ira to musulunci ya kafa su zuwa gida biyu akwai kaba'ira wanda yake zahiri ana ganin su akwai kaba'ir wanda yake batini ne ba a ganin su za ka iya aikatawa ma ba tare da kasan cewa ma kai ka aikata wani abu ba wanda yake babba ne na zunubi ka gani shi kaba'ir babba wanda yake na zahiri da zarar mutum ya aikata shi da kanshi ya san ya aikata sai ga mutum ya yi gaggawa in yana da rabo ya roƙi Allah subhanahu wata'ala gafara ita kuma kaba'ira ta batini wani ma baya sanin ya aikata sannan ita wannan kaba'ira ta batini ta fi haɗari kuma domin ita ne take sha makan shabawa daga mahalicinsa Allah subhanahu wata'ala saboda haka ne malamai suke ganin cewa ita wannan kaba'ira ɗin ta batina ta fi haɗari akan kaba'ira ta zahiri wasu malamai sun kirga manya-manyan kaba'irai a kan kaba'irai ta batsu wadda wasu da cikin malamai suna cewa babu wani babu wani karamin zunubi wanda za babu wani karamin zunubi ko wani babban zunubi domin duk zunubi a wurin Allah subhanahu wata'ala sunan su zunubi kuma sunan su kabari domin ana cewa kada ka kalla kankantar zunubin kalla girman wanda ka sabawa karan kalla ne kar ka garbura dan kanzan zunubin ka ta ai ƙarya kawai da dani ba a kalla girman wanda ya hana ayi ƙarya Allah ya ce Allah ya ce wasu malamai kuma suna cewa sai dai abin da ake nufi da kabayi shine dukkanin aikin da mutum zai aikata a ce to akwai azaba mai raɗaɗi a tare da duk wanda ya aikata wannan wasu malamai suna ganin cewa to wannan shi ne kabari duk laifin da aka aka aikata shi wanda hukuncin sa ya zo a cikin alkur'ani mai girma ko a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wasu malamai suka ce wannan shi ake nufi da kaba'ira wasu malamai suka ce a'a ma laifa sahibahu wa'idan duna an yudafu ilaiha shari shine dukkanin laifin da mutum zai aikata wanda za a cewa ma'abocin wannan laifin to za a yi maka azaba ko da ko ba a ce azaba mai raɗi ba wasu malamai suka ce abin da ake nufi da kabari shine dukkanin laifin da mutum zai aikata shi a ce akwai haddi a kansa ya kai dan wani da ke kallon da sauraron mu yana daga cikin manya-manyan zunubai shine al'amru min makrillah amincewa talala na Allah subhanahu wa ta'ala ya kai dan wana yana daga cikin manya-manyan zunubai wanda yake a batini suke a batini ba a fili suke ba mutum ya amincewa makru na Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana daurin talala ta yadda shi da kanshi ya san wannan abin sabon Allah ne amma sai ya daure yana aikatawa ko ko ya doge yana ci gaba da aikatawa da kayi magana zai ce ai Allahu gafurur rahim ai Allah ne khabara ne Allah ko mai jin kai ne saboda haka rahmar Allah za ta shafe mu to wannan amincewa makure na Allah domin ai Allah subhanahu wataala cewa yayi yanfiru liman yasha'u wa yu'azzimu man yasha kai kana daga cikin wanda in ya ga dama ya gafarta ma kai ai baka sani ba domin ba buga ma Allah waya za ka yi baka ji cewa to Allah yana cikin su ko bana shi sai fa ka mutu ne ka je lahira za ka ke tare to yanzu ka je lahira sai ka baka cikin wanda aka gafarta ma kaga wahala ne Allah mun tuba Allah ka yafe mu Allah subhanahu wa ta'ala ma yayi tambaya cikin alqur'ani mai girma yana cewa afa aminu makrallah shi yanzu mutane za su rika amincewa daurin talala ne ko ko makon na Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce fala ya amanu makon Allah illa al-qawmul khasirun babu mai amincewa makon na Allah subhanahu wata'ala sai mutanen da suke asararru ne wani ayan Allah subhanahu wata'ala cewa yi وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الكافرين a wani ayar Allah subhanahu a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma cewa idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa inna ma dhalika minhu lahu istidraj ma'anar wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce afwan idan kaga Allah subhanahu wa ta'ala yana ta baiwa bawa abinda wannan bawan yake so bawa yana son kuɗi Allah ya bashi kuɗi mutumin nan yana son gida Allah ya bashi yana son moto Allah ya bashi duk abin da mutumin nan yake so kuma Allah yana masa tare cewa wannan mutumin baya yi wa Allah biyayya saba wa Allah subhanahu wataala yake to mana yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kar ku tunanin soyayya ne Allah yake masa a'a innama zalika minhu lahu istidraj ai ana masa haka ne daurin talala me ake nufi daurin talala shine kamar ciwon saniyar sarkin fawa sarkin fawa in ya so dan dan saniya dan karami dan maraki ba zai ta bashi abinci bane ya daure shi yana bashi abinci yana girma yana mai yana zama katoto to shikenan in wannan saniyan yayi girma sai sarkin fawa ya ce ba za a yanka shi ba ina to ai da ne ya zama to istirari da ana tafiyar da shi ana tafiyar da shi sai da ya kulkule ne ya katoto shikenan sai a kama kuma a yanka shi to shi ma wannan da Allah subhanahu wata'ala yake ta bashi abin da yake so tare da yana saba wa Allah subhanahu wata'ala to an yi masa haka ne ya zama to a matsayin istidraji Allah mun tuba Allah kare kaga shi wannan bawan wanda yake saba wa Allah subhanahu wata'ala gashi kuma yana tabbatuwa akan sabon Allah kuma yana bashi abin da yake so kan kai saba tunanin girmamawa ne a'a istidraji ne ai Allah subhanahu wata'ala ya gaya maka wani abu irin haka a cikin alkur'ani mai girma suratul fajr Allah subhanahu wata'ala yana cewa fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman ma'ana Allah subhanahu wata'ala yake kaga dan adam idan Allah subhanahu wata'ala ya jarabce shi ya jarraba shi فأكرمه ونعمه يجرم ماشي يمتن تاشي يسنيا مسا نعمة كلا كلا مالا جدا ميشو أمباشي موتا ميشو أمباشي أيتي ميشو أمباشي mata kyakkyawa an bashi yara kyawawa an bashi fa yaqulu rabbi akraman a wannan lokacin sai ga mutum yana tare kafara akramani rabbi ai ubangiji na ya girmama ni wa amma idan mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana to shi wannan mutumin da aka bashi ni'ima aka karrama shi har yake cewa wai akramani rabbi yana cewa ubangijinsa ya girmama shi aka ce kalla a ai laisa atai ikraman ba bayar da abu bane ke nuna cewa an girmama ka ko an zaɓe ka a'a so da yawa akan baka abu a matsayin cewa ba a zaɓe ka ba Allah yakan baka abu amma ba matsayin ya zaɓe ka ba sai dan ne yayi maka daurin talala wannan bayarwar da aka yi maka shi ne zai zamanto halakarka wala man'i irmana kuma hanawa ta kai ta roƙo na abu in hana ta abu ba shi bane hanawa zai iya zamantowa wannan hanawa ma shi ne bayarwa baka daga da cikin addu'an da shehu yake yi ba yana cewa ya rabbi idan za ka bani sai za a sai ka ji fajal a ta'a ta'a wai da mana ta ni fajal mani a ta'a cewa ya Allah idan har ka hana ni abu idan har za ka bani abu to ka sanya wannan bayarwan ya zama to bayarwa ne na hakika in ko har za ka hana ni abu to Allah ka sanya hana wannan da kamar shi ne hakikanin bayarwa Allah ya saka wani malami da an yi yake shi wa yake bada wata kisa cewa akwai wani mutum yana da gidan shi sai wani mutum yana sana'an sai da naman kaza irin wa'annan kayan kwalaman nan sai ya zo ya roƙe shi da Allah yana so ya dan kafa tukuban tsiran shi a kofar gida sai ya ce to bismillah sai ya zo ya kafa wannan mai gidan yana da kada yana da al'ada na kowane litinin da alhamis yana yin wannan bawan Allah mai gidan nan bayan an kwana biyu mutum da yana ta yana ta sai da kazan yana ta aiki layiya layiya ba wata rikici ranar nan ɗaya daga cikin ranakun da yake azumi ko da yake cikin koko alhamis sai ya ji a rayuwar shi ta duniya babu abin da yake so ya ci ko ya yi buɗe bakin nan da shi sai kaza da ya zo wurin wannan mutumin tun daga ta kuma gidan tana sai da kaza sai ya ce mai sai da kazan nan nawa ne wannan kaza sai mai kaza sai ya ce naira dubu ɗaya da ɗari biyar shi kuma mai gidan nan naira dubu ɗaya da ɗari uku yake ci bambanci nawa kenan bambancin naira ɗari biyu ne sai wannan mai sai da kazan nan sai ya ce malam yanzu za ka kai kuɗin gas kuɗin kaza ta kenan gaskiya yanzu za ka siya ka siya in ba za ka siya ba ka kyale min kaya tare da cewa kyauta yake zama a kofar gidan nan ba kuɗi yake biya ana cikin wannan haka sai ga wani mutum shi kuma ya zo a mutu yace me kaza nawa nawa kaza yace dubu ɗaya ɗari biyar yace na ta dubu ɗaya ɗari uku sai yace kawo kuɗin da yanka mai kaza ya ba shi ya tafi wannan mai gida haka nan ya haƙura ya shiga gidan shi ashe wannan kaza da aka siya ashe akwai guba a jikinta wannan mai moto da ya zo ya ɗauki wannan kazan yana zuwa gida ya ci kaza sai ya mutu ya rinke shi kafa ya mutu da aka zuwa na ta gwaje-gwaje bai ma gaba cikin kazan ba ga ragowar kaza aka zuwa na ta tona shi aka ana dubawa sai aka ashe kazan nan dai guba ya taba ta to bai wancan azumin yanzu da yake tunani yanzu shi ne gidan nan Allah ya hana shi ne ko ko Allah ya bashi to shi Allah subhanahu wata'ala haka yake yin jinsa wani zubin za a baka abu alhalin an hana ka ne wani zubin za a hana ka ne alhalin an baka ne kaga shi dai wannan wanda ya azumi yanzu hana shi siyan kazan da aka yi to shi ne ma an ba shi kazan domin da ya ci wannan kazan da shi ne shi ma zai mutu ka gani ko shi ne malam yake ce maka laysa aqa'i ikraman wala man bi irmana duk lokacin da kaga Allah subhanahu wata'ala ya ma wani bawa wani abu to fa ba wai bayar bayarwan bane bayarwa ba kuma hanawan bari hanawa a hanawan ma wani zubin shi ne ya zamanto bayarwa Allah ka mana haka dan alfaman hannu Allah yake cewa a bayi isla duk lokacin da kaje na baka wani abu to jaraba ka zani ba in aka baka kuɗi to za a jarraba ka ne a ga yaya za ka yi da wannan kuɗi aka baka lafiya to za a jarraba ka ne a ga yaya za ka yi da wannan lafiya an baka wani sabon mukami to za a jarraba ka ne a gani yaya za ka yi da wannan mukamin Allah mun tuba Allah ka yafe mana wa hirmani da wa hanawa kuma wani zubin da kake gani ina yi to yakan zamanto magani a wata ayar Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana hakikanin wannan yana cewa فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون yace ka tuna mana lokacin da aka yi ta wasu mutane wa'azi aka yi ta musu wa'azi aka yi ta musu wa'azi sai suka gidan wa'azin nan namu to falan ma na su ma zuciro lokacin da suka yi birif suka manta da wa'azin nan da muka mutu فتحنا عليهم أبواب كل شيء sai muka buɗe musu ƙofofi na arziki kuɗi fala-fala malam gashi nan a kofi abuwa wa kulli shay kulli shay Allah ya ce ba kowane abu wanda zai iya zuwa kwakwalwanka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mun musu kana alaihim abuwa wa kulli shay hatta idza farihu bima utu hatta da suka yi farin ciki da abin da muka ba su akhadnahu babtatan sai muka yi musu kamun bazata irin abin da hausawa suke cewa kamun kazan kuku ka kama kaza ta wuya malam yaya kenan ai sai yake haka malam kawai a kasna hubbak sai muka kama su fa idahu mumlisu a wani ayan Allah subhanahu wa ta'ala cewa yayi la yaghurrannaka taqallubal ladina kafaru fil bilad jujjuyawa da takama da wa'inda ba su yi imani da Allah ba suke yi a doron ƙasa cikin manya-manyan motoci cikin manya-manyan kaya kaya na kawa kaya na kwalliya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada ya rufe ka mata'un qalil an jin daɗi ne na wani ɗan lokaci kaɗan tare yanzu an ba su ke gwamnan da aka yi to bai zaman to bayarwa ba mata'un qalil jin daɗin ɗan kaɗan ne sun mama awahun jahannam sannan sai su koma gidan wuta to me kenan aka yi ka ji daɗi a duniya ka je lahira ka shiga wuta ai ba jin daɗi kenan domin duk mutumin da aka tsoma shi a wuta in aka shigo shi to ɗaya aka ce ka taɓa jin daɗi a duniya sai ce kamar na gaftawan ido ne haka shi ne taɓa jin daɗi amma ni ba taɓa ai duk wahala na sha a duniya kamar yadda shi ma mumini da zaran ya rasu aka tsaye da shi aljanna aka tsoma shi malam ne aka ce wai ka taɓa aka fito da shi wai ka taɓa shan wahala kuwa a rayuwanka na duniya shi sai dai kamar na tattawa ido haka in sa ka shi kenan wani ba wani shan wahala ba shi ne kaga wancan hadisin da ka hada shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa duniya ta zaman dole ne kurkuku na mumin kuma aljannan kafi Allah subhanahu wataala ya kare لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد ثم مأواهم متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد أو أن آية الله سبحانه وتعالى كما شيء وايتي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون kada ku taɓa tunanin cewa Allah madaukakin sarki yana rafkana da abin da su wa'annan gashilannin azzalimai suke yi inna ma yu'akhiruhum yawmin tashkhasu min absar Allah yana daga musu kafa ne Allah yana jinkirta musu ne zuwa ranar da ido zai rena mata ranar wahala ke imam musa yana cewa duk wanda daga Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wadata na arziki tare da yana dogaro da sabawa yana ci gaba dogewa da sabawa Allah subhanahu wa ta'ala bai ga kuma cewa wannan abin da aka yi masa daurin talala bane fala hasala yace wannan mutumin ba shi da hankali Allah mun tuba Allah ka yafe mai ya kai dan uwana yana daga cikin amincewa makru na Allah subhanahu wa ta'ala ko ko daga cikin manyan manyan kaba'ira shine aljahu min rabbika dai ba kauna daga samun rahmat Allah kaga ita ma ba a ganin ta fili ita ma ba ita ma a batin take to me dai ba kauna daga samun rahmar Allah kaga wancan na farko shi kankancewa da rahmar Allah sai rahmar Allah na da yawa amma da zai tafiya zai kaza zai kaza zai kaza zai kaza to wanda shi shan wancan ɗeba kauna daga samun rahmar Allah mu iya ce kai ai laifi na na da yawa ne kai Allah ba zai iya yafe mun ba ba ina ina bayan ba na yin sallah akan lokaci ai Allah ba zai yafe mun ba Allah ya ce a yin haka yana daga cikin manyan manyan zunubai wanda Allah subhanahu wata'ala baya yafe yana daga cikin manyan manyan zunubai ba yana ba yana sun ce Allah baya yafewa ba yana daga cikin manyan manyan zunubai wanda ka iya kai mutum gidan wuta Allah subhanahu wa ta'ala ya kwantar da al'umma hankali inda yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya gafarta zunubin da aka yi shi na shirka hanyar shirka amma yakan gafarta abin da bai kai haka ba su kaga da abin da mutum ya aikata in dai ba shirka ba ne Allah subhanahu wa ta'ala zai yafe masa in bai ma Allah gafara kai laifi mafi girma ba a musulunci shine shirka ka bauta wa Allah da wani to shi ma Allah ya ce in ka nemi gafara ta shi ma zan yafe maka to ga wancan ya ce shi fa ya taɓa yin tsari yanzu Allah zai yafe masa kwarai sai mu ce ka tuban mu Allah Allah zai yafe maka ga wancan ya ce ya taɓa kashe wani shi ma Allah zai yafe masa sai mu ce in ka tuba Allah subhanahu wata'ala zai yafe maka yana daga ciki a manya-manyan kaba'ira shine mummunan zato ga Allah subhanahu wata'ala mutum ya rika batun cewa ka ai Allah subhanahu wataala ba zai taba mun arziki ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan wana mummunan zato yana daga cikin manyan manyan zunubai wanda ka ga shi kuma yana daga cikin batinai saboda ka dan wana ka kyautata zatanka ta Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala ya ka samu Allah inda yake domin Allah subhanahu wataala ya ce ina nan inda ana inda zanna abdi ina nan inda bawa na yake zatona in ka zace ni a matsayin zan azurta ka zan azurta ka in ka yi zaton cewa zan baka cikin talauci Allah ya ce kai ka jawo maganka eh kai ka jawo maganka Allah mun duba an gani ko Allah subhanahu wataala ya kare mu Allah subhanahu wataala ya ce kuma dan wana abinda nake ganin za mu yi dauka kenan abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba da lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana shehunan mu da malaman mu gabaki ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu alheri a jagoran mu farfesa Ibrahim Ahmad Makari muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu alheri Allah ya ƙara masa jagoranci Allah ya ja kwanan sa dan alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ci gaba da amfani da al'umma sauran ɗan uwa da suke ilmantar da al'umma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu alheri Allah ya musu tawfiki mu ma Allah ya yi mana tawfiki da alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu kaiwa da komowa kan ganin wannan shi na ga mu kamar Muhammad Amin Allah ya zo muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu alheri a malam gari ba da yake a aiki muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu alheri mu ɗan uwa da suke kallon mu ba dare ba rana na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amfa mu sai an kune wa dukiyar ku barka inna wali zalika al-qadir alayhi ni'mal mawla man nasir assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh